الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شابيو قوة شادية watan zalqada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da goma ga watan biyar a gregorian kalanda 2025 wannan shine kasadinmu na shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-mukhtasarul mufidu fi dala'ili aqsamut tauhidi littafin fadilatu sheikh abdulrazak bin abdulmuhsin al-badr alaihi rahmatullahi almutatabi'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba malam ya zo ya fara mana magana akan kashe-kashen tauhidi ya yi mana magana akan at-tauhidul rububiyya ya yi mana magana akan ta'arifin tauhidul asma'i wa sifati malam ya fara magana akan ma'anar tauhidul uluhiyya satin da ya wuce sai lokaci ya kure yau kuma za mu tashi kan gabar da malam ya tsaya inda mu ma anan muka tsaya insha Allah ta'ala malam yace wa hadha tauhid to kaga wannan tauhidi na kadaita Allah da bauta huwa alladhi tadammanathu qaulullahi tabaaraka wa ta'ala ku shiga cikin mana ku gyara mana abin da Usman haba kuna ji abu yana ta kara ku shiga ku gyara mana mana ba daga nan bane in ka kure nan gurin mutuwa zai wa hada tauhid wannan tauhidi huwa alladhi tadammanathu qaulullahi tabaaraka wa ta'ala shine tauhidin da ya kunshi ko fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya kunshe shi wannan fadin Allah shine alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah rabbul alamina rabbil alamina ubangijin halittu ga baki daya abinda ake nufi da alhamdulillah dukkanin dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah wato kana nufin dukkanin dangin bauta gaba daya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala domin ita godiya ibada ce kuma ibadan nan ba wanda ake yi wa sai Allah godiya kashi biyu ne akwai wacce Allah kaɗai ta keɓanta ita ce wacce yanzu muke magana a kanta shine kana gode wa Allah a matsayinsa na mahalicci wanda kuma shi ne ake bautawa shi kaɗai ba a haɗa shi da kowa yasa ya ce walahul hamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata gare shi a karan farko haka godiya ta tabbata a gare shi a karo na ainihin wato ƙarshe sannan yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata ga Allah wanda ya soke littafi akan bawansa bai ajiye shi ko bai zama da shi karkatacce ko bauɗaɗɗe ba alhamdulillah فقطع دابر القوم الذين ظلموا سيت والحمد لله رب العالمين sai aka datse gadon bayan wanda suka zalunci kansu sai Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka dai kalmar alhamdu wato yabo ne da jinjina da miƙa wuya zuwa ga Allah ka tabbatar da ita ga Allah shi kaɗai ba tare da ka haɗa shi da kowa ba rabbi ko rabbu arrabu huwa al-ma'bud wato wanda ya halitta wanda ya rena halitta ya tantanta abotawa ba za a bauta wa wani koma bayansa ba don haka shi shine abin bauta domin shi ya komai da kowa al'alam ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tauhidi muhammad ibnu abdul wahab a cikin littafinsa usulul salasa usulul salasa yace kullu ma siwa Allah alam duk in ka cire Allah to komai alam ne Allah kaɗai ake cirewa to duk abin da ba Allah ba alam sunan shi wato halitta sunan shi ba wani abin da ba halittarsa aka yi ba in ba Allah ba ina fata an gane dan adam halittarsa aka yi aljani halittarsa aka yi duwatsu halittarsu aka yi bishiyoyi kwari tsirrai duk wani abu da ka sani ruwa teku sama ƙasa mutum aljani da komai duk abin da ka sani gaba ɗayan su alam ne wato akwai wanda ya ƙirƙiro su ya samar da su shine Allah shi Allah shi kaɗai ne baya cikinsu na fata an gane shine kullu ma su wallah alam duk abin da ba Allah ba to sunansa alam wato halittarsa aka yi samar da shi aka yi amma in ba haka ba kowa kowa da annabawa da manzanni da mala'iku da sammai da ƙasai da ruwa da man fetur da ƙasa da komai halittar su aka yi kullu ma su wallah ala malin yace wa huwa awwalul din wa akhirih wa huwa awwalul din wa akhirih kuma shine farkon addini kuma shine karshen shi wa zahirihi wa batinihi ko wa batinihi wa zahirihi shine cikinsa kuma shine bayansa wa huwa awwalu da'awatir rusuli shi wannan tauhidur uluhiyya din shine farkon da'awa da kira da manzanni suka yi a kansa farkon zuwan da suka yi Allah ya ce wa laqad ba'atna في كل أمة رسولا ليس أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد حقيقة تبت داهر الله بعثنا في كل أمة رسولا من تاد منزو أدوة الأمة الدنيا دكثا من تقي كومني muka tura mata manzo mun ce su gaya wa ainihin wato mutanensu su bauta wa Allah kar su haɗa shi da komai na fata an fahimci magana su bauta wa Allah shi kaɗai kada su haɗa shi da komai Allah ce inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula fa akhadnahu akhdan وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا الله يتي إنا موسى الله ني الله نادنا النون العظمة والقدرة نون تيتنون إساء دبنكاسا da iyawa da gwaninta Allah ba biyu bane ba uku bane ba goma bane ba biyar bane shi kadai ne amma sau da yawa in zai magana sai sai inna mu saboda me ya nuna maka al'azumatu wal ghalabatu wal qaharatu ya nuna maka ya isa ya nuna maka girma ya nuna maka babakere da gwaninta da kwarewa sai Allah ya ce mu ne alhalin kuma shi kadai ne wahdahu la sharika lahu da haka yace inna arsalna ilaikum rasulan lalle mu muka turo muku manzo ya ku al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka tura wa fir'auna manzo shine annabi Musa Allah ya ce fa asa fir'auna rasula amma sai fir'auna ya saba wa manzan da muka aika mishi Allah ya ce fa akhadnahu akhdan wabila sai muka kama shi kamun bala'i kamun tashin hankali kamu na narko kamun da yake na farko da na ƙarfi na fata an fahimta Allah sai ce fa kaifa tattaquna ta ya za ku iya tare wa kanku azaba in kafartum in har kuka kafirce wa Allah ku tare wa kanku yauman azabar wata rana wacce ya ja'alul wulidana shiba take saka yaro jinjiri ya ainihin wato yi furfura jinjirajirai malam da ƙananan yara 'yan shekara hudu biyar ka gansu da furfura saboda masifarta ya za ku tsinci kanku yanne irin hali za ku tsinci kanku ya za ku tare wa kanku wannan azaba idan kuka kafirce bana inda Allah in kuka yi kafirci ya za ku tare wa kanku bala'in da wannan rana zai zo da shi wanda saboda tsabar masifar wannan rana har ya kai ga jinjiri ko yaro karami zai fitar da furfura ko balaga bai yi ba Allah ya ce as-sama'u sama da kake ganinta munfatirun bihi mai tsatsagewa ce saboda bala'in wannan rana mai tsatsagewa ce saboda masifar wannan rana Allah ya ce kana wa'aduhu maf'ula alƙawarin Allah abin aikatawa ne Allah sai ya zartar da hukuncinsa Allah sai ya tabbatar da al'amarinsa na fata an fahimci magana wannan shine abin da Allah ke nufi da cewa ya turo manzanni zuwa ga ainihin wato a mutane kamar yadda ya tura manzo zuwa ga ainihin wato annabi Musa saboda haka babu abin wanda za a bauta wa sai Allah subhanahu wataala shi kadai kar a hada shi da kowa daga ka hada Allah da wani to lalle ka shiga uku an gane magana da kyau ko الشرك فهذره والشرك هلاك ذا الكفر ليس بقابل الغفران ما كيس الشرك فهذره كنيسنتي شركا كنيسنتي هذا الله دواني والشرك هلاك شركا بلائي تي هلك باوا تكي ذا الكفر ليس بقابل الغفران ذا الكفر ما أبو تنكافرتي ليس بقابل الغفران ba abin a amsawa gafara ba ne ko addu'a ba ne ko ba abin a karɓa masa ibada ba ne matukar yana kafirci ko yana shirka na fata an gane to don haka yake cewa wa huwa awwalud dini wannan tauhidi na kaɗaita Allah da bauta shine farkon addini wa akhirihi kun taɓa wannan abin ko shine kuma ƙarshen ainihin wato addini wa batinihi shine cikin addini wa zahirihi kuma shine bayan shi wa huwa awwalu da'awatir rusuli shine farkon irin da manzanni suka yi zuwa ga ainihin wato mutane wa akhiriha kuma shine ainihin wato ƙarshen da'awarsu da ita suka fara da kuma ita suka me suka ainihin wato cika da da'awar abota wa Allah shi kadai suka fara da'awar da ita kuma suka tafi lahira ina ma'anar wannan da suka zo farkon abin da suka fara cewa mutane ku bauta wa Allah kar ku haɗa shi da kowa ranar da za su koma ga Allah kuma sai suka koma da kalmar la ilaha illallah me ma'anar la ilaha illallah shine ba wanda ake bautawa bisa cancanta da gaskiya sai wa shine ma'anar da ita suka fara kuma da ita suka kare ina fata an gane to haka da ni da kai ake so mu fara da ita mu karantar da ita mu aiki da ita kuma ranar mutuwar mu mu mutu da ita a bakunan mu wannan shine wato mun jefa mun tabe Allah ya sa mu jefa mu tabe a wannan bangaren wa huwa ma'ana qawlu la ilaha illallah ka gani shine ma'anar fadin la ilaha illallah wa anna al ilaha huwa al ma'luhu al ma'bud bil mahabbati wal khashyati wa anna al ilaha kuma lalle Allah huwa al-ma'aluhu ai huwa al-ma'budu shine al-ma'aluhu shine abin bautawa an gane al-ma'budu abin a allantar da shi kuma a bauta mishi bil mahabba kuma bautawar ba ta kana bauta mar amma baka son shi ko baka kaunar shi ba a'a kana bauta masa da ji a jikinka cewa ya cancanci bautar dan haka kana bauta masa bisa kana son shi an gane yanzu ko mace idan tana son mutum ai da'ar da take masa ba ta tilas bane ai ko tana da'ar tana jin daɗi saboda tana ne tana son shi in ya saka ta aiki ta yi aikin kuma tana cike da jin daɗi me yasa saboda tana son shi in ya hana ta ta hannu kuma tana cike da jin menene jin daɗi saboda ne saboda tana son shi to haka in Allah ya saka ka kai yin kuma ba tare da kana jin haushin Allah ba a'a kana yin abun kuma kana jin daɗi saboda kana son Allah in ya hana ka abu ka hannu ka daina kuma hannuwarka ba ta sa ka ji haushin shi kana hannuwa daga abin da ya hana ka kuma kana jin daɗi kana son Allah na fata an fahimta to wannan shine ma'anar bauta kana bauta wa wanda ya saka ka ka bauta mar tare da jinsa a cikin zuciyarka da kuma ƙaunar shi amma yayin da ɗan adam ya zo yana ibadoji yana bauta wa Allah amma a cikin tantanin makwallatan zuciyarsa haushin Allah yake ji to wannan ya halaka kuma ya kafirta don haka dole shi ana bauta wa Allah ne bil mahabba ana bauta masa ana son shi yayin da kuma ake bautar ana jin ya cancance sa a bauta masa kuma a bauta masa ya kai ya isa har ya fi to wannan shine ma'anar kai bawa ne na gaskiya amma idan ya zamto zuciyarka bata cika da son Allah ba haushin bautar kake haushin jin yin sallah kake haushin yin azumi kake haushin fitar da zakka kake ji haushin komai na ibada haushinsa kake ji haushin wanda ya saka kake ji to ko kayi Allah baya bukata dole sai ka bauta wa Allah bil mahabbat tare da kana son shi ina fata an gane wannan shine wal khashyati sannan kana jin tsoron shi kuma ina ma'anar haka shine kana bautawa Allah din kana kuma jin tsoron in baka bauta mar ba zai ma azaba wannan dole ka saka kana son shi saboda ka san ya cancanta a bauta mar yasa kake bauta mar sannan ka san in kai bautan nan alherin zai dawo kanka dan zaka shiga aljanna zai saka aljanna haka kuma kana bauta mar kana ji a ranka cewa rahin bauta mar din zai saka ka cikin bala'i da masifa da azaba shine kana jin ainihin wato menene abin nan tsoronsa kana shakkar shi cewa idan ba kai wannan abun ba to akwai yiwuwar idan kun gamu ba za ka share ba an gane magana da ke ko idan kun gamu ba za ka ba za ka ainihin wato a share ba to shine a can da ya tashi siffanta annabawa sai ce innahum kanu yusari'una fil khairat sai ce wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina innahum kanu lalle su annabawa sun kasance yusari'una fil khairat suna gaggawar alkhairi duk inda suka ji alheri ba sa wasa da shi ina ma'anar wannan shine duk inda wani abu na ibada yake annaba ba sa wasa da shi domin ibada ita ce alheri duk abin da alheri ya kunsa to ibada ta kunshe shi fara tsince da duk wani alheri da ka sani don haka suna gaggawa wajen bautawa Allah wa ya da'una na ragaban Allah ya ce kuma suna kiran sunanmu suna kwaɗayin mu musu rahama wa rahaban sannan suna tsoron karmi musu azaba wa kanu da na kashi ina suna taka tsantsan da lamarinmu suna shiga taitayin su akan al'amarinmu dole ne sai bawa ya zama haka dangane da ubangiji sannan Allah zai saurare shi wallahi shi Allah ba a mu'amala irin ta mai gida da yaro mai gidanka idan ya takura maka ya matsa ma za ka iya watsi da shi kuma mai gidanka zai iya saka ka abu kana yi kana jan haushi haka ne ko ba haka ba saboda ya matsa ma lamba ya dame ka dan haka kana yin abin tabbas ba yadda ka iya dan mai gidanka ne dan haka amma a zuciyarka kuma baka jin daɗi baka kaunar shi baka son shi to shi Allah ba a masa irin wannan mu'amalar ka zo kana sallah kana tsaki to wa kake wa tsakin ina fata an gane magana wa kake wa tsaki saboda haka kana bauta wa Allah ne shi tare da jin son sa a cikin zuciyarka da yarda da abin da ya saka ka Allah ya ganar da mu wal ijlali da kuma kamba masha'anin Allah kana jin sa yana da girma wa ta'azimi kuma da girmama shi kana kamba masha'anin sa kana girmama sha'anin sa ina fata an fahimta malam yace wa jami'u anwa'ul ibadati wa jami'i anwa'il ibadati da kuma dukkanin sauran dangunan ibada ya ba mu misali ne da waɗannan al-mahabba wal khashya wal idlal wat ta'zim duk wannan bautatawa Allah ne girmama Allah mutunta shi kaunar shi bauta mar duka wannan nau'i ne na ibada sai malam yace a wa jami'i anwa'il ibada da kuma sauran taron ibadoji gaba ɗayan su banda ma wanda muka ambata an gane ولأجل هذا التوحيد مالا عبد الرزاق ابن محسن البدر يتي سبو دوانا توحيدي ني خلفت الخليفة كو خلفت الخليفة aka ainihin wato eh khuliqatil khaliqatu jazakumullahu khairan khuliqatil khaliqatu aka halitti dukkanin halittu gabaki daya saboda wannan tauhidin na ƙarhe tauhidul uluhiyya aka halitti duk wata halitta shi yasa yace al khaliqatu bai ce khalqul jinsi abin nan jinni ko insi ba a'a sai ce al khaliqa domin duk wata halitta a duniya gaba ɗaya tana bautawa Allah wa in min shay'in illa يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم با وانا ابو ان الله فاتي eh yana bautawa Allah yana tasbihi ta tsarkake sunansa Allah ta sai dai ku ɗan adam ne ba kwaji ina fata an fahimta to shi yasa dole ne a bauta mar ba wai dan ma'ana dole abota mar tare da son shi saboda ba ma kai dan adam ba kowa ma daga cikin halitta bauta masa yake yasa a wani guri yace wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin daga cikin mutane akwai wanda yake bauta wa Allah kafarsa ɗaya ciki kafarsa ɗaya ina waje wai Allah zai wayo fa in asabathu khairun tuma annabihi idan alheri ya same shi sai ya biya nu da wannan bautar sai ya ce a fato addinin musuluncin fa ahe da daɗi ma'ana ni'ima ta zo kuɗi sun zo ina fata an gane mukami ya samu ana ta abubuwa na alheri sai ya ce a ahe abun nan ahe abun da daɗi shine fa in asabatuhu khairun nutma annabihi Allah ya ce wa in asabatuhu sharrun qalaba ala wajhihi wa ina asabarhu fitnatun inqalaba ala wajhihi in ko ta fitina ko bala'i ya same shi Allah ya sai ya juya da baya ya watsar da addinin sai Allah ya ce khasirar duniya wal akhirah kaga irin wannan mutumin da shi kawai sai idan akwai daɗi ne zai yi ibada zai bauta wa Allah in ta rikice ba daɗi zai watsar da Allah wannan yayi asarar duniya kuma yayi asarar lahira Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira خسر الدنيا والآخرة الله يقول ذلك هو الخسران المبين wannan ku shine ainihin wato hasara wacce take mabayyaniya na fata an fahimci magana yawwa saboda haka dole ne ka bauta wa Allah tare da kaunar shi da son shi ba wai dan ka ji wani daɗi idan wata ni'ima ta samu ko wani a makamancin haka ba lalle lalle dole ne mutum ya bauta wa Allah tare da kaunar shi to shine yake cewa da wannan tauhidin ne aka halitta da halittu da ka gani a doron ƙasa saboda wannan tauhidi na uluhiyya aka halicce su wa ursilatir rusulu duk manzan da ka ji labarin ya zo duniyan nan to abin da ya kawo shi kenan wannan tauhidi na ne na bautawa Allah tauhidul uluhiyya nan shi ya kawo shi ba wani manzo da Allah ya turo doron ƙasar nan wanda ba wannan ne primary assignment din shi ba babu shi annabawa manzanni dukansu kai hatta saukar mala'ika jibrilu gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da ya sako da shi wannan tauhidin ne a tsaye da wannan tauhidin shi ya kawo shi ina fata an gane duk wata hidima da annabawa suka yi ta gudana ne a ƙarƙashin wannan maganar ta cewa abauta wa Allah kar a haɗa shi da kowa wa unzilatil kutubu saboda wannan tauhidin ne aka sauke duk wani littafi a duniya at-taura inzila eh zabura suhufi ibrahima suhufi musa na fata an fahimta duka waɗannan sun sauka ne don da tauhidi banda tauhidi ba abin da zai kawo su dukkansu gaba ɗaya don a tsaye da bauta ga Allah shi kaɗai aka sauke su kuma mafi yawan abin da ke cikin su shine abotawa Allah shi kadai babu abokin tarayya malamai suka ce tun daga Qur'ani har at-taura har injila har zabura har suhufi Ibrahim wa Musa suka ce ba wata aya da zaka ja har ka gama ta baka ji wani kanshin bauta ga Allah shi kadai a cikin wannan ayar ba ko da ku ayan nan tana magana ne akan wasu hukunce hukunce da suka shafi wanka ko suka shafi sallah ko suka shafi azumi ina fata an gane ba za a fita a ayar ba sai ka ji ƙanshin kaɗaita bauta da Allah a cikin ayar ban gane ko kun gane ba so kaga in ku har haka ne to kenan gaba ɗaya littattafan nan dan me aka sauke su dan abauta wa Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa ba haka ba ne haka ne duk littafin da ka ɗauka duk ayar da ka ɗauka duk surar da ka ɗauka kana fara janta abin da za ta haska ma na farko shine wannan bautar da ake ko wannan maganar da ake yi ana yin ta ne ga waye shi kadai ga Allah shi kadai suka ce ko tarihi ne Allah ke bayarwa ko labarin wani annabi Allah ke bayarwa a cikin ayar da yake bada labarin sai ka ji kanshin tauhidi da aqida a ciki ba za a fita a ayar ba a bada labarin zalla eh ba tare da ka ji alamun bauta ba ina fata an fahimta saboda haka wannan shine abin da malamai suka tabbatar musamman malaman aqida ba sa wasa da wannan fagen yasa ma suke kiran tauhidi alfiqhul akbar babban fiqhu ko ba haka bane alfiqhul akbar babban fiqhu domin fiqhu in ba na a gane abota wa Allah shi kadai bane yo shi wancan fiqhun ma zai samu shiga a gurin Allah ba zai samu ba to kaga wannan shine babba na sallah da azumi da zakka da hajji shine karamin ina fata an gane domin dukkan su za a yi su ne zuwa ga waye zuwa ga Allah dan haka shi wannan tauhidi shine babban fiqh Allah ganar da mu to wannan shine dan haka wa unzilatul kutub saboda wannan tauhidi ne aka sauke littattafai wa bihi iftaraqan nasu ila mu'minina wa kuffari da wannan tauhidin ne jama'a suka rabu kashi biyu wasu suka rabu zuwa ga muminai suka koma bangaren muminai Allahumma ja'alna minhum Allah ya sa muna daga cikin waɗannan wa kuffar aka ware kuma wanda suke menene kafirai yasa idan kiyama ta tashi Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna kai mutanen banza ku ware mutanen kirki mumine ma ku ware alam a'had ilaykum ya bani adama Allah ta'budu shaytan inna shaytana lakum aduwwun mubin Allah ya ce ban yi alkawari da ku bane ya ku ƴaƴan Adam cewa kar ku bauta wa shaidan ku biye wa shaidan abin da ya saka ku ku dinga yi ku lura Allah ta abudu shaitan ai ba kai tsaye kana cewa ya shaidanu ba ni kaza bane ya shaidanu kiyaye ni daga kaza amma da ka zama duk abin da shaidan ya daure wa gindi kai kuma kana tare da abin sai Allah ya dingina ka zuwa ga cewa kai bawan shaidan ne ban gane ko kun fahimta ba to haka kuma da yayin da ka sallama duk abin da Allah ya ce za ka yi ka yi duk abin da Allah ya hana ka ka hannu to sai Allah ya jingina ka cewa kai menene ɗinsa bawan sa ne kaga sai Allah ya ce Allah ta abudu shaytan amma a zahiri ba wani zaki aka ware aka je ana wata ibada wadda sunan wa ba shaytan ba amma da ya zama duk abin da ya kawata wa mutane suna bin sa sai Allah ya ce kun bauta masa ina fata an fahimci magana wannan dalilin ya sa Allah ya ce zuciya ma ana iya bauta mata menene dalili saboda duk abin da zuciya in karya ma za ka bi to shi kenan ka zama bawan zuciyarka ka tashi daga bawan Allah na fata an fahimta ka tashi daga bawan Allah ka koma bawan zuciya saboda me saboda duk abin da zuciyarka ta riya ma shi kake yi an gane magana da kyau ko Allah ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa sai ce a faman yahdihi min ba'dillah a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila na fata an fahimta Allah ya ce yanzu baka duba kai duba bane zuwa ga wanda ya rike zuciyarsa ita ce ubangijinsa ta fatar da hi daga bin Allah yanzu dan Allah barin baku misali yanzu waɗannan mutanen da aka sai an kama a gaɗam a gaɗam ne mala aminu ko a kwami boka ya ba su sa'a amma yace sai sun kama yaro sun yanka shi sun gasa sun ci naman shi yanzu da Allah ba zuciyarsu suka biyewa ta kai su zuwa ga wannan abun ba to kaga zuciyar ta zama mutu musu tamkar Allah ya hana wannan abun sai suka ibin umarnin Allah sai suka da suka bi mai na zuciyarsu suka ƙi bin umarnin Allah suka ƙi- suka bi umarnin ne to shikenan daga nan zuciyar ta zamanto Allah a gurinsu amma in ba bin son zuciya ba Allah fa da ya tashi buga misali yayi da yin gulmar ɗan adam musulmi sai buga shi da cin nama na ɗan uwanka musulmi saboda munin abin Allah ya ce wala yagtab ba'dukum ba'da sai ta ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu Allah ya ce kada ɗayan ku ya gulma dan uwan shi kar ka je kana faɗin magana wadda ba ta da daɗi akan dan uwanka dan haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka tambaye shi mal ghiba mecece giba meye gulma annabi ya ce zikiruka akhaka bima yakrahu ambatan ɗan uwanka da abin da bai so duk abin da ka san ba zai ji daɗi ba to kar ka je wani guri kana magana kai ko gaba da gaba ka san akwai wanda zai ce ni zan same shi in gaya mar gaba da gaba zan same shi to gaba da gaban ma tana iya zama tana iya zama gulma in ji Allah in ji manzan Allah saboda zikiruka akhaka ne bima ya karahu ambatan ɗan uwanka da abin da bai so wannan shine gulma sai sahabbai suka sake cewa to idan dan uwan nawa kuma annabi wannan abin da yake aikatawan ya tabbata fa yace in har abin da yake aikatawan ya tabbata har yanzu kai ka gulmace shi idan kuma aka yi rahin sa'a abin da kake ambatawar akan shi bai tabbata ba to yanzu abin ya fi karfin gulma ya koma buhuta faqad bahattahu ka tuhume shi da abin da bai aikata ba ka kirkiri ƙarya ka yarfa mishi ina fata an gane to sai Allah da ya tashi siffanta munin aikin don Allah ku saurare ni da kyau ku fahimci muhalli shahidin nan da Allah ya tashi siffanta munin aikin gulma sai Allah ya ce yanzu kuna ga za ku iya ɗaukar wuƙa ku yanki naman ɗan uwanku ku gasa ku ci fakarihitumu Allah ya ce na san kuna kyamar wannan ka ji fa yace to in kun yarda wannan abin kyama ne to ku kyamaci yin gulmar mutum to sai gashi abinda Allah yake buga misali da shi a munin me gulma yau gashi a zahiri mutane suna aikata shi ban gane ku kun fahimta abin ba wato Allah har buga misali yayi da cin naman mutum a matsayin mummunan laifi aka dingina aka kwatanta shi da gulma amma yanzu a zahiri ba wai maganar a kwatanta ba yanzu al'umma ta koma tana gasa naman dan adam tana ci waɗannan mutanen haka aka kama su ga baban nuwayar lokacin da labarin ya zo min na kira shi a waya na ce masa baban nuwayar yanzu wannan labarin da gaske ne ya faru ya ce wallahi malam ya abin nan ya faru ya ce ya faru ya bani wasu labarbaru ma wanda ne mamaki yace ya faru da gaske ba maganan inda inda da gaske ne mutanen nan sun kama wannan yaron ɗazuma nake ji malam aminu yana ce min yaron ma shekararsa tara ne a ba sha biyu ba ne kuma da babbansa da babansa da ya haife shi aka haɗa aka je aka yanka yaron nan aka feɗe shi aka gyara namansa aka gasa aka ci na rantse da Allah tun da labarin nan ya zo kunne na har yanzu in na tuna wannan abin sai na ji hankali na ya tashi na ga abin ya gagara fita a cikin zuciyata malam wannan abu da mai kama jama'a wannan abu da mai kama jiya iyalai na suna gaya mu kafin na fito juma'a na manta ban faɗi wannan magana abin nan a hudu ba ta ba kafin na fito juma'a iyalai na suna kallon afirka tv 3 an sa malam daurawa malam daura yake ba da wani labari yace akwai wani mutum da aka samu matarsa haihuwar ta uku da haihuwar sai ya ce a bashi mibiya mibiya fa mibiya an san mibiya ai ko wanda idan mace ta haihu wani abu ne yake biyowa baya daga cikin mahaifa wallahi malam sai ya karbi wannan mibiyar sai a nemi ina da ita ashe gasawa yake yana ci wallahi ko ali da aka baka ita kana kyankyamin ina sauri kake kaje ka jefar da ita ashe wallahi mutumin nan cin wannan soyawa yake yana gasawa yana ci inda asiri ya tonu shi yasa kun ga tauhidin nan na rantse da Allah idan muka yi haƙuri muka fahimce shi wallahi duk wata hayaniya ba za a yi ta da mu ba in Allah ya yarda mutumin nan da a- yadda aka yi asiri ya tonu ta haihu haihuwar ƙarshe baya gari sai waya ya sai idan an dawo daga asibiti a ajiye masa mabiyar su kuma mata suka ga miyan abin ajiyewa a nan da aka suka tattara suka je suka ɗauka suka nemi guri suka je suka binne ta su suka ba ma yara ma suka je suka binne yana dawowa ya za shigowa shi ba haihuwar da aka yi ta dame shi ba ina mabiyar aka ce "A, wata mubiya kuma ana ga jinjiri ka zo ka ɗauki jinjiri ka sa masa albarka kana tambayar mubiya ya ce a'a ina mubiya aka ce an je an jefar da ita kawai sai ya hau faɗa ya dinga ihu ya dinga diri ya dinga kaza to daga ƙarshe dai in takaita muku labari ya zam gajere a dalilin wannan rikicin har asirin su ya tono aka gane ake gasa wannan mubiyar yake ci yana soyawa da aka tsitsiye shi a gaban hukuma aka tambaye shi a wanda dalili yake cin wannan kazanta ya ce bokansa ne ya gaya masa cewa arzikinsa da shi da iyalan yana da alaka da cin wannan mubiyar da yake don haka idan aka yi yanzu an tona musu asiri wannan yanzu bai samu ya ci ba shikenan za su talauce bala'i ya same su ina kuɗi ina kuɗi jiya wallahi ina ɗaki ina falo ina kintsa zan fito juma'a ɗaya daga cikin iyalai na sau suke gaya mata ce ga abin da malam malam daura yake fara mubiya mutane sun watsar da Allah sun koma bautawa wasu abubuwa suna neman arziki ƙarfi da yaji ko za su rasa imani sai sun yi kuɗi sai sun samu abin duniya mubiya Allah ya yi saboda haka al'umma muna cikin masifa wallahi mu rike karatun nan shine kadai gatan mu shi zai wayar da kai shi zai ankarar da kai ga abin da ya halatta ma ga abin da bai halatta maka ba amma wallahi in mutum ya bar layin karatu to ya shiga uku wallahi wannan duniyar da muke ciki duniyar ta ɓaci malam yanzu kwanan nan ga kwamanda kwanan nan ga kwamanda wani bawan Allah ne ba zan faɗi sunansa ba abokinmu ne tare muka yi karatun APC da shi kes ya taso tsakanin yarsa da shi kwamanda ya kira ne yake cewa an ce abokina ne mun yi karatu na ce tabbas mun yi ACC tare da shi mun yi grade 2 tare da shi aji shida tun daga ɗaya har aji shida yarsa ne sai ta yi aure sai ya kashe auren akwai lokacin da ya buga mata waya yana cewa kin san fa wance wallahi ba zan iya rayuwa ba in babu ki dan haka yanzu ta samu miji za ta yi aure ya hana auren kuma abin da ya bayyana da dukkanin tattaunawa da bincike shine yana mu'amala da yarinya ga kwamanda ya san kes gashi nan da shi aka yi zama an ɗaura auren daga bago a kotu ya hana ta aure sanda aka je kotu shi zai kira ta a waya yana mata maganganun batsa da maganganun iskanci yasta ta cikinsa a aikai kan da za mu tashi a kujerar nan mu baka da labarbaru da za mu sha suna da yawa saboda kullum ko a cikin wannan abin kuke alhamdulillah an kai ta ai waɗannan suna da yawa mana wannan kaɗan kaji Allah ka tsare mana imanin mu gaba ɗaya ya Allah Allah ka tsare mana imanin mu gaba ɗaya ya Allah to shine yace wa jami'i anwa'il ibadat wa li ajli hadha at-tauhid khuliqat al-khaliqa wa ursilat ar-rusul wa unzilat al-kutub وبه افترق الناس الى مؤمنين كفار da wannan tauhidin ne aka kasa mutane kashi biyu wasu muminai wasu kafirai wasu ada ahlul janna wasu rabautattu yan aljanna an gane maganar da ke ko rabautattu kuma yan aljanna wa ashqiya ahlun nar wasu kuma tababbu yan wuta Allah ka kire mu daga cikin tababbu ka saka mu cikin yan aljanna wanda za su tsira da tauhidin su har lahira ya Allah malamai suka ce wannan shi ake nufi da tauhidu a ainihin wato uluhiyya to sai abdadu hadhihi al-aqsa kishiyoyin waɗannan tauhidan gaba ɗaya yanzu malam ya faɗa mana meye tauhidul uluhiyya meye tauhidul rububiyya meye tauhidul asma'i was sifati yayi mana ta'arifin sa kamar yadda na faɗa muku yadda ya tsara littafin in yi definition ɗin abu to sannan sai kuma ya zo ya ɗauke shi ya fara kawo ayoyi da hadisai da suka yi magana a kansa to har yanzu malam bai iso wannan mawar ba tukunna a wanda wanda zai fara ɗauka tauhidin rububiyya wahada la yakfi cewa tauhidin rububiyya shi kadai ba zai isar ba sai ka hada da sauran to ga na inda ya bayani amma kafin nan sai malam ya ce abudadu hadhihi al-aqsam kishiyoyin waɗannan kashe-kashen tauhidi guda uku tauhidul uluhiyya yana da kishiyarsa tauhidul rububiyya yana da kishiyarsa tauhidul asma'i wa sifati ma yana da kishiyarsa to malam zai mana magana yanzu a wannan babi dangane da kishiyoyin waɗannan tauhidai guda uku sai malam yace wa li kulli qismin min hadhihi al-aqsam ath-thalathati biddun kowanne kashi daga cikin kashin tauhidan nan guda uku yana da wanda ke kishiyantarsa wanda ke cin karo da shi wanda ke kalubalantarsa wanda ke so sai ya kare shi fa'iza arabta to idan ka fahimci anna tauhidar rububiyya huwa al-iqraru bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq idan ka fahimci cewa lalle tauhidin rububiyya tauhidin kade ta Allah da halittunsa da ayyukansa huwa al-iqraru ma'anarsa shine tabbatar da bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq Allah madaukakin sarki shine mahalicci ar-razzaq mai azurtawa al-muhyi mai rayawa al-mumitu mai kashewa al-mudabbiru li jami'il umuri wanda ke juya gaba ɗaya al'amura al-mutasarrifu fi kulli makhluqatihi wanda kuma shi yake da ragamar juya duk gaba ɗaya halittarsa ba wanda ke taya shi la sharika lahu fi mulkihi wanda bai da abokin tarayya cikin mulkinsa fa biddu zalika to kishiyar haka ina so ku saurara ku ji da kyau in ka yadda tauhidin rububiyya shine tauhidin da ke nuna mana ta Allah da cewa shine mai azurtawa shi ya halicci komai shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke juya dukkanin halittunsa gabaki daya bai da abokin tarayya cikin mulkinsa to malam sai ce fa biddu zalika kishiyar wannan ma'anar da tauhidul rububiyya yake da ita huwa i'tiqadul abdi wujud mutasarrifin ma Allah ghayrahu shine mutun ya kudurce bayan Allah akwai wani wanda ke taya Allah sarrafa wannan duniyar da kuma waɗannan halittun gaba daya mutum ya dinga ji a ransa ba Allah ne ke gudanar da duniya ba ba Allah ne ke gudanar da halittu ba ba Allah ne ya yi halittu ba ba Allah ne ke azurtawa ba ba Allah yanzu dan Allah wanda suka je gurin bokan nan ya ba su sa'ar su je su gasa yaron nan su cinye saboda su yi kuɗi sun yadda Allah ne ke azurtawa ba su yadda ba dan da sun yadda da ba su aikata haka ba ko ba haka bane dan Allah ya ce kul man yarzuqukum minas samai wal ard waye ne yake azurta ku daga samai da ƙasai ya ce wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adu wa rabbi sama'i wal ardi innahu la haqqun misla ma annakum tantiqun ya ce inna inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati matin to da sun yadda da waɗannan ayoyin cewa Allah ne mai azurtawa za su je gurin wani ya ba su sa'a irin wannan sa'ar banza mana wajen suna neman arziki to shi yasa yayin da ɗan adam ya yarda da wannan ba wani wanda zai zo ma da wata magana banza wallahi tallahi ka yarda da shi nan na gaya muku wani bawan Allah ya kira ni ya ce malam ina son ganin ka na ce bismillah na kasanta masa inda zai same ni akwai wani gidan mai al'ansar na kan je can karatu haka da ɗan uzurruka na na ce same ni a can ya zo ya same ni ya ce kamfani yake aiki da shi da wasu to sai ya zama wannan kamfanin mai kamfanin ya tsaya ya bincike sai ya gane ogansu ba abin da yake sai cutarsa a kamfanin ya zalunce shi shekara da shekaru yana cutar shi shi bai sani ba saboda babban kamfani ne ba karamin abu za ka yi a gane cewa kana cutar ba saboda alherin da ake samu to daga ƙarshe da ogan ya gano ɓarnar da wannan ya yi shine ya tsira su mitin gaba ɗaya a wannan mitin ɗin yace ya sauke wancan daga ainihin wato wannan sannan a take kuma ya zaɓi shi wanda ya kira ni ya same ni ya ce ya zaɓe shi shine yanzu manajan wannan kamfani ɗin shi ne aka tashi aka watse shi wannan ana mar murna wannan kuma ana jajanta masa ya ce yana dawowa gida daga waya text message masu zuwa ganin shi abinda kawai mutane suke ce mar shine wallahi wani ka tashi ka tsaya wallahi tallahi malam wannan true life story nake gaya muku shi wanda aka bawa wallahi ka tashi ka tsaya eh wallahi ka tashi ka tsayawa ne kaga wani ma da haka ta same shi ka duba rashin tauhidi irin na mutane ma shi ma sakacinsa ya jawo masa mun yi mun yi da shi ya zo mu je gurin wani kaza ya zo mu je gurin kaza wallahi tallahi wannan ni da shi muka zauna yake karanta mu yace saboda haka an kawo masa sunayen bokayen da bai taba jin labarin su ba har a wasu kasashe na neighboring Najeriya su an gaya masa Niger ne Kamaru ne Chad ne akwai wasu bokaye ya zo aje kuma karara fa yanzu fa harkar bokanci ba a saka ya tafa ina gaya muku wannan magana da ne za a ce ma ka zo magrasa ka gurin wani malami amma yanzu karar za a ce wani boka ne gogagge kwararre ka zo mu kai ka wallahi tallahi mala ana ta sallata su da za ku ballawa khaira don haka hankalinsa ya tashi jama'a sai binsa suke ka dage fawa ne ka tsaya fawa ne kar fa ka zauna ba sai ji abin fa ya ishe shi shine ya nemi namba na ya kira ni na ce Allah Allah Allah Allah ya kiyaye ka daga fadawa hannun bokaye na yi masa nasiha sosai sai da ya kuka na ce masa lallai za ka game da jarabawa daga nan kaɗai ka san wannan abin da Allah ya baka akwai jarabawa a duk wanda ya kusanto ka so yake sai ya halaka ka so yake kai kai baro ka na ce to shawarar da zan baka na farko ka lizumci guraren karatuttuka na malamai musamman inda ake karantar da tauhidi wallahi ka dinga zuwa wannan na biyu ka riƙe Allah gam karatun ƙur'ani zikirori addu'o'i na ce domin yanzu yadda ake cewa ka tashi ka tsaya to akwai wanda suna nan su kuma za su tsaya a kanka za su tsaya ta hanyar bokayen da matsafa sai sun cifar da kai to kai kuma ka rike Allah na masa iya abin da zan masa na bashi addu'o'i kuma gahi mutum mai basira dan a tace a gurin ya haddasa addu'o'i sun kai kusan guda biyar wanda bai saba yin su bai ma san su ba na koya mar a gurin ya haddace wasu ya rubuta wasu ne masa boys na tura masa alhamdulillahi zuwa yanzu dai yana nan yana gudanar da aikinsa kuma babu abin da ya same shi yana buga min waya sa'i da lokaci muna gaisawa to ƴan uwa wallahi kaga wannan al'amari na rayuwar mun nan to ya zama abin da ya zama matsafa sun yi yawa jama'a a kewaye muke da matsafa ta ko ta ina matsafa a office matsafa a gurin aiki matsafa a cikin gidanka baka sani ba matanka in baka yi sa'a ba kuma ka bar su da jahilci baka kai su makaranta ba sa karatu ba ruwansu da harkokin addini na rantse da Allah ba za ka san lokacin da za su dinga tsafi a cikin gidanka ba da haka mu yi hankali mu yi hankali ba mu da gata da ya wuce wannan aƙidar da wannan tauhidin wallahi tallahi shine gata mu duniya da lahira mu tabbatar da cewa mun tsira da ita a nan duniya mun tafi lahira da ita to muka yi wannan to duk wanda ya faɗi mu mun yi nasara duk wanda ya kife mu mun miƙe duk wanda ya asara to mu mun ci riba ina fata an gane amma idan muka sake mu ma lamarin mu ya lalace kamar yadda na saura ya lalace to lamari kuma ya bata Allah ya sauke Allah ya yi mana gabaki daya dan haka malam yace kishiyar wannan shine wato a samu wani ya aƙidanta cewa akwai wani wanda ke taya Allah sarrafa da jujjuya wannan halittu da wannan duniya ga baki ɗaya ina fata an fahimta fi ma la ya qadiru alaihi cikin abin da bai iya iko ya juya illa Allah azza wa jalla in ba Allah mai girma da ɗaukaka ba shi kadai yake da ikon juya waɗannan al'amura amma mutum ya dinga ji a ransa cewa wai akwai wani wanda yake taya Allah juya waɗannan abubuwa yasa za ka ji waƙoƙinsu nan da suka dinga yi a kwanakin baya suna cewa wai Allah ya gagara juya duniya shehu ne yake juya ta haka suke ta faɗa cikin waƙoƙinsu maganganu na kafirci maganganu na cin mutuncin Allah da cin zarafin Allah haka za ka ji suna ta yi to kai mai tauhidi sai ka rike Allah kuma ka yarda da shi kuma ka rungume shi Allah madaukakin sarki ka datar da mu kuma wallahi mu sani jama'a sau da yawa muna ganin cewa wai idan muna kan tauhidi da aqida ba za mu samu matsala ba wallahi ba haka lamarin yake ba in dai annabawa Allah zai jarrabe su manzanni Allah zai jarrabe su eh su game da fitintunu Allah ya haɗa su da jarrabawoyin rayuwa har a cikin gidajensu Allah ya jarrabe su annabi nuhu shine shugaban tauhidin duniya gaba ɗaya jama'a dan shi ya fara kira zuwa ga tauhidi duk duniya amma ka duba wata jarrabawa ta Allah sai ga ɗansa kafiri to kai kana jin shugaban tauhidi za a jarrabe shi da matsala kai ba za a jarrabe ka ba abin da kawai ake so shine duk duniya ta yadda ka yi iyayenka wajen tarbiyyar naka tsakanin matanka ‘ya'yanka wanda duk Allah ya haɗa ka zama da su duk duniya ta shaida ba abin da baka yi ba don su zama suna kan menene kan hanya kan tafarki mai kyau to amma wannan bai hana idan Allah ya ga dama ya jarrabe ka ba Allah ya jarraba annabi Nuhu tare da cewa annabin Allah ne manzo ne yana daga cikin ulul azumi na rusul amma ga ayoyin a ƙur'ani Allah ya bayyana mana ɗansa ya dulmeye a ruwa a matsayin kafiri to kar mu taɓa yadda cewa wai ai tun da muna kan daidai duk abin da muka sa a gaba sai ki za mu gani wallahi ba haka abin yake ba dole ne mu dinga fuskantar jarraba kai annabi ma ya nuna cewa wanda suka fi kowa fuskantar jarrabawa su ne wanda suka fi kowa tsoron Allah da bin tafarkin Allah da haka za ka ga matsaloli iri-iri ka kama abu ya wargaje ka zo sana'a abu ya ƙi jari ya karye matarka ta ma bala'i ɗanka ya ma masifa na fata an fahimta yanzu kalli ka idris abdulaziz wannan irin jaraba ne bai gani ba allah allah ya masa rahama ya gafarta masa ya ga fitina ta ko ta ina a zage shi can a tsine masa can a ce jaki ne shi a ce ba abin da ba a faɗa masa ba amma wallahi duniya ta shaida wannan bawan allah ya tafi akan tauhidi wallahi to haka dama lamarin tauhidi da aqida yake in dai zaka rungume shi da gaske zagi yarfe kazafi cin mutunci tozarci ɗauko hotonka yanzu kuna ga da malam daurawa da malam mansur isa yalwa da malam guruntum suka yi tafiya zuwa jamani da kasashen turai wa'azi da da'awa akwai inda suka zauna a filin jirgi su uku suna jere kawai sai ga wasu tsinannu suka ɗauki hotunan suka yi editing sai gashi da malam daura suna ta haka suna rawa na rantsi da Allah in kaga abin in kana da imani sai ka zubar da hawaye kaga da kwanan nan ma an yi wa Sheikh Dahir Bauchi to dan kasancewa wallahi duk yanda kake bin tafarkin Allah sai Allah ya jarrabe ka da tuntunin mutane wallahi haka aka zo aka yi irin din hoton su sai gashi suna rawa kai in ka gani in kana da gajeren ilimi akan abin nan wallahi zaka dauka da gaske ne su ne suke rawa to suna nan 'yan duniya so suke sai sun kifar da masu karantarwa sai sun lalata sha'anin masu tauhidi sai sun wargaza tsarin masu nuna wa mutane su ba Allah to wallahi dole sai kayi sai kayi hakuri kuma sai ka kau da kanka a zage ka ka kawar ga su malam Amin nan suna gani idan muka yi karatu a nan na rantse da Allah ko wata magana idan ka hau ga malam Usman suna gani idan ka hau kaga yadda suke zunduma mana a na rantsi da Allah zaka ce gobe ba za mu dawo mu hau kan mimbarin nan ba ka je ka bi comment din dan kaza kazan uba wawa jahili gaula sakarai dan iska haka zaka ji zagi na rashin mutunci na rantsi da Allah muka ce kar su zanka musu su ba su yi wallahi yanzu haka da zaka hau fes dina kai satin ko fes din malam Ahmad Gombe kai satin ko fes din malam Daurawa in ka dinga ganin ashara asharan da waɗannan ƴan iskan suke mana abin sai ka sha mamaki to amma za mu fasa ne tunda su ba su fasa ba su da suke yin na banza ma ba su fasa ba lantana mu da mun tabbata akan daidai muke bakin rai bakin fama za a hada lahira jazakumullahu khairan wannan kawai shi ne amma wallahi ina mai tabbatar muku abin da al'umma take yi wa masu da'awa wallahi abin babu kyau babu kyau kuma duk waɗanda suka ce sai an bi sunna kuma sai an kaɗaita Allah da bauta su ake wannan abin ka je ka duk sauran malaman da ba ruwansu su yan ba ruwa na duk wani rigima su ba sa ciki ba za su yi magana ba in an taɓa al'umma ba ruwansu an taɓa Allah ba ruwansu to su ba al'umma ba ruwansu da su amma kai da kace duk abin da ka gani ba daidai ba sai ka yi magana to kai ne wanda za su kafa wa kahon zuka ka je ka gani ka je ka bibiya Allah ya datar da mu ya sa mu yanzu mun dauki matsaya duk maganar da muka ga ta dace a yi ta na rantsi da Allah ba a shari'a ba ko me za ka yi wallahi sai mun yi magana a shari'a kuma ka jima ba ka yi ba ka je kai ta zundumawa kuma mu ma ranar da duk muka dan sauka a layi wallahi muka ban koma wasu Allah sai ka rasa inda zaka sa kanka Allah mu ma mun iya ashar da kake gani kawai ba ma yi ne amma ranar da kai ka zo mana a daidai Allah ka zo mana a daidai wallahi mu ma za mu sake maka kwaya uku shine wani malamin mu yace mana malam duk yanda za ku ku dinga dan tafiya da kwaya jira a aljihunka yace duk inda kaga an matsa ma lamba ka sake kwaya biyu ko kwaya uku in aka shiga in kowa shiga ta yanzu sai a dawo kan teburin shawarwari Allah ya shirye da mu Allah ya karba mana ayyukan mu ɗan uwa gaskiya ina ga zamu dakata a nan bari mu zama a wannan gaba zamu zamu tayi wai za a rafa anna tauhida anna tauhid al asma'i was sifati huwa an yud'a Allah bima summiya bihi nafsuhu zamu tashi kan wannan insha Allah abinda muka faɗa daidai gani da ku Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya yafe mana Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu Allah ya albarkaci matan mu ya albarkaci ƴaƴan mu ya albarkaci ilimin mu ya albarkaci rayuwar mu ya sa mu gama da duniya lafiya ya sa aljanna ta zama komar mu hadha huwa ma indana billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh